سيدنا محمد المبعوث رحمة للطيبين الطاهرين أصحابي السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله وكان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان أبركم مديو أتكن درشمنا النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمدير مولانا الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني رضي الله تعالى عنه a cikin kwanakin da mun dan tsaye da darasi saboda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama da muke ciki saboda haka shine ka mana tsaiko amma za mu ci gaba da darasinmu a yau inda muka kwana a ciki safa na hamsin da takwas ta'aliki da maulana ya akan hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda ya ce a ra'aita rajulan ya kunu hamiyya filƙaumi wa ya tafa'o an ashabihi a ya kunu nasibuhu ka nasibu ghairihi a kan wannan hadisi maulana yana ta'aliki suwaye ne bayan Allah sai maulana ya ce wa annahu suwa ce waliyai laisa al-muradu bihim ahlul karamati ce ba ana nufin wai ma'abota wasu karamomi wa khawarik al'adat da abibaki da suke kece al'adu walakin na humul mu'minun al'aƙiya'u al'aƙiya'u al'abriya'u ishe sai dai su ne mummunai masu tsoron Allah ɓoyayyu kuma kubutattu walamma ƙala bilalun wa suhaibun li abi sufiyana عندما مر بهم ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها yayin da Bilalu da Suhaibun Rumi waɗannan wato mawali ne suka gaya Abu Sufiyana shi ko tamkar shekul kabila ne a Makka suka ce takuban Allah ma akhadat ma akhadaha ba su shiga hanyar su ba min aduwillahi makiyin Allah shine Abu Sufiyan abu sufyan yana daga cikin wanda ya izaya ga annabi sallallahu alaihi sallama da musulmai amma ya musulunta daga baya wanda yana daga cikin wanda ya yi jihadi da yawa larta a nan har ya rasa idan shi to kaga yana da hasanat kuma shiriki ne na annabi sallallahu alaihi sallama ɗansa mu'awiya yana daga cikin wanda ya da addinin musulunci da kuma dan uwansa ba ɗansa ba yazido dan uwan muawiya ba dan muawiya ba dukkan su sun rike khilafa kusan shekaru da suyufun min aduwillahi ma akhadaha fa atabahum abu bakr sai a gyara abi bakr ne fa'ili ne shikenan sai na abubakar sai ya zarge su akan wannan magana بحجة أن أبا سفيان سيد قريش لهجة شاشي أبو سفيان فشقباني من قريش أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أمر سن أبو بكر أن يرجع إليهم ليصالحه يقوم يسله دود النام موالي فرجع إليهم معتذرا yana mai ba da hanzari wa ƙadistaghfaru lahu kuma sun nema masa gafara Allah akan maganar nan Maulana radiyallahu ta'ala min cewa hada min azhari al-adillati ala tawadu'i akabir al-awliya wannan na daga cikin mafi bayyanar dalilai akan kaskantar da kai na manyan manyan wato waliyan Allah ma'aman huwa dunahu tare da waɗanda ke koma bayan su fil wilayati awalittaka والمقام da ma matsayi wa fi sahihi ya zo a cikin sahihul bukhari an sa'ad ibn ibrahim عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن أوف شوى عبد الرحمن بن أوف أتي بطعام وكان صائما أن كان مصعب بن كبير أزمي فقال قتل مصعب بن عمير إن جاء عبد الرحمن بن أوف يشي أن كشي مصعب بن عمير وهو خير مني شيكو يا شيخ ka duba ru'yatu wannan ne sunan shi ganin cewa shi ba komai bane wannan tawadu yake yi tare da Mus'abu dan Umair wanda yana daga cikin farkon mutumin da Annabi ya tura mutanen Makka ya koyar da su Qur'ani yayi shahada a yakin Uhud ko oh khairu minni kufina fi buddatin amma salikafani a wani wato borgo in wuffi ra'suhu badat rijlahu idan aka rufe kayansa kafafuwansa biyu sai su bayyana wa in wuffi rijlahu bada ra'suhu kuma dan ko aka rufe kafafuwan kayan sai ya bayyana wato borgon bai kai ya rufe shi duka ba duk da matsayinsa wa qala shi wato yana da zaton cewa ya ce وقتل حمزة شراوين كنا عن سعد بن إبراهيم عن, عن أبيه إبراهيم شي إبراهيم من كنا وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني سألنا عن شهادة تدس إن حمزة وما ياسيني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أكا يلوى تامنا أبند أكا يلوى تامنا الدنيا أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا أجلت لنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتشي إن أجل صورو كده زمن توكاوا ومو أكا قوتو من سوء الدنيا إيه ثم جعل يبكي في فار كوكا حتى ترك الطعام كدوب أزمي فيش أما هربت كي عبد الرحمن بن عوف يا بروانا أبنشي قال زين ابن المنير المالكي يستفاد من قصة عبد الرحمن زاء فهمشي وتدقون قصة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى في فيتا تلوتي أكو وداتا شي تلوتي daga cikin falalansa akwai karancin hisabi a lahira ka kuma duk wanda ya samu karancin hisabi ai ya samu tsira mannu bisal hisaba uddiba na ɗaya kenan na biyu yana kawo wato samun daman bautan Allah idan Allah ya sa mutum mai kuɗi ne to kaga shagaltuwa da waɗannan abubuwan bihimmansa ai zai ɗan rage masa wani ɓangare na ibadun da zai yi amma Allah ya sa mutum rizquhu kana kafafan ko ɗan ƙutu yaumin ne kaga ai ya shi samun daman bautawa Allah akan wanda yake da tarin dukiya wanda irga kudin ma aiki ne ba dan akwai mashin na irga kudi ba yanzu ko amma shi ma addishin akwai falalansa kuma saboda idan mutum yayi alheri zaka ga ladan da zai samu to ya fi shekaru yana bautawa Allah shi ma kowanne abu dai yana da gurinsa amma dai kowanne kuma yana da falala za a faɗi falalansa eh talauci yana daga cikin hanci wanda yake cikinsa da zai iya kai shi ga kafirci don kaka kafir yana cin mushi a talauci zai sa mutum cin mushi an gamu a nan kenan Allah kiyaye shi ne wannan isar za a fahimci wannan wa isadu takhalli lil ibadati ala al-iktisabi da kuma fifita wofanta dan bautar Allah akan nema ka gani فلذلك امتنع من تناول الطعام مع أنه كان صائما تارد كسنت عبد الرحمن أنا أزوي قلت فيه تواضعه الظاهر haka maulana ya ƙara taliki ya ce kuma a ciki akwai ƙaskantar da kayan sa bayyananne ma'aman hum dunahu fil fadli bila shakki tare da waɗanda ke koma bayan sa a daraja ba tare ko kunto ba li'annahu ahadul asharati al-mubashirin bil jannati shi Abdurrahman yana daga cikin ɗaya daga goman da aka wuce albishir din aljanna duk sahabban aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya aljanna ne babu wanda ya karbi musulunci a wajen annabi in dai ba waɗanda suka yi ridda sai na abakar ya yaƙe su ba duk wanda ya mutu akan musulunci an ce ko hisabi man ba zai gani ba an gane ya saboda suhuba da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma su waɗannan guda goma su ne waɗanda sun zo a hadisi guda ɗaya kuma babu kamar su a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan al-khulafa al-arba'a to second mutane da za su biyo su su ne al-asharatu al-mubashshiruna bil jannati wasu suna faɗa su da kasra kuskure al-mubashshiruna yubashshiruna man an gane hadisi guda ɗaya sun zo eh kuma tabakan su ɗaya ne eh kamar na taɓa shi ɗaya rubuce yana cewa wai su ai first class ne saboda haka ka gani za a samu first class second class da lowa in ma duk da yawa sahabban annabi bai waɗannan abun ba a danganta musu amma su ne a tabaqal ulya wa fihi azamatu shuhudihi lillahi ta'ala kuma haka maulana ya ce a cikin wannan hadisi akwai girman ganin Allah da sayyidina Abdurrahman ibn Auf yake da shi shi shuhudi da bai yake da arruya arruya abin da zaka gani da idonka shi ko shuhudi abin da zaka gani da zuciyanka a koyaushe duk abin da kake yi kamar yadda kai imani komai Allah ne ya yi sa Allah ne ya kaddara shi al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi cewa Allah ne yake yi ko tunda ka fara shahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan kuma ya tajalla fil iman daga ciki akwai al'iman bilkaddi khairihi wa sharrihi to akwai wanda kuma rayuwar su din duka ba wai a imani ya tsaya ba a sun kai mataba na shahudi kamar da mutum yake kiyaye kada ya sabi Allah duk abin da ya bijiro masa zai ce a Allah ya hana Allah ya hana to akwai wanda kuma yake ganin cewa komai din Allah ne ya yi sa ba yana bijiro masa kamar imani ba a da'iman huwa fi hadhihi al-hal to shi ya nuna wannan shuhudi na Abdurrahman ga Allah a cikin halittunsa. Eh, wa khawfuhu wa fihi azamatu shuhudihi lillahi ta'ala wa khawfihi azamatu khawfihi da kuma girman tsoron sa min al-istidraji kamun talala kaga mutum da Allah ya masa dukiya kada ya tunanin cewa shi fa dan ya zama wani na Allah ne Allah yake keɓance shi da wasu baiwa kuma bayan mutane saboda Allah ya ce wa astadrijuhum wa nastadrijuhum kai ko min haythu la wa umli lahum inna kaydi matinun kaji wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkuru Allah to irin waɗannan abubuwa mutum bai san a wanne guri Allah ya ajiye shi ba bai wanda Allah ya masa duk da ma shi mumini idan ya zama na Allah to ya san cewa Allah dan shi na Allah ne ba shi to amma dai ana tsoron makru ne fala ya'manu makar Allah illa illa al-qawmul khasirun ko sai asararu min al-istidraj wal makr al-ilahi kamu Allah fa dhanna anna ma indahu min al-ni'ami yake zaton abin da ke wajen sa na nimomi allati qama bi shukriha wanda ya tashi da godiyar su ma ala atammil wujuhi mafi cikan fuskoki ni hanun yake zato kamar wasu jarrabawa ne qad taqta'uhu anillahi tabaaraka wa ta'ala da za su yanke shi ga barin Allah ma'amalahu min as-sabiqati fil islam wal fadl tare da abin da yake da shi na gabata a cikin musulunci yana daga cikin mutanen da sayyidina Abubakar ya sa su a musulunci ko wal fadl da fifiko wal maqami da matsayi wala shakka anna hadhihi al-akhlaqa waɗannan halaye wato tawadu da waɗannan abubuwan da aka irgo na sina Abdurrahman ibn Auf wal adaba hiya alwajibu ittiba'uha ma al-awliya sune wajaba bin su tare da wai fi kulli zamani a kowanne zamani mutum ya rika ganin bayan Allah da irin wannan gani shi ma fala taqul wa aina mislu mus'ab wa hamza fi an-nas kada mutum ya ce ah to ina zan ga kamar hamza balle na masa irin wannan girmama ko mus'ab hatta u'amilahum bi hadhihi mu'amalati kaji hanna musu irin waɗannan ai babu kamar su aiko sai maulana yace ana uwafiquka ni ina muwafaqa da kai ala anna misl haula ila yujadu irin waɗannan ba za a same su mundu aksara min alfin wa mi'atin wa samanina aman tun shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin ai mundu wafati sahabi jalil mus'ab ibn umair سنة مئة وعشرة من الهجرة آه. كاجي ولكن هل وفاة منذ وفاة الصحابي الجليل مصعب بن عمير سنة مئة وعشرة من الهجرة مم. أما آياتي أودي يا رسولكم كما هكذا to dai za mu yi tambayar a kan wannan magana da yaƙin uriyar walakin halanta mislu abdurrahman ibn auf to kai da za ka faɗi babu kamar mus'ab to kai kuma kamar abdurrahman ibn hatta ta zulma misla ha'ulai har ka zo kana neman irin waɗannan kai eh li tu'amilahum hadhihi al-mu'amalata har kai mu'amala da su irin wannan li yakun fi ilmika ya zamanto cikin saninka annal awliya bin nisbati li kulli zamanin su waliyan Allah a dangane da kowane zamani hum salihul mu'minin nagartattun mu'mine ne min ahli dalika zamani fa'amilhum fa'amil salihul mu'mini ahli zamanika hadhihi mu'amalata kai mu'amala da nagartattun mu'minai na zamaninka kai ma irin wannan mu'amala kai ne Abdurrahman ibn Aufinka su kuma su ne Mus'abuka eh kana lil ajra wasira sai ka samu lada a cike wal barakata ghaira naqisati wato albarka ba mai tauyewa ba saboda wal a'malu bin niyyat su ayyuka sura ce ne da niyyar su ولكل امرئ ما نوى وافضل صالح كل زمان علماء بالله ما في fita. da kowanne zamani su ne malamai masana Allah wa ulama'un bi amrihi da malamai masana addinin Allah eh da akwai masanin Allah akwai masanin addinin Allah shi masanin addinin Allah zaka same shi ma baya tsoron Allah amma in ka ka kone littafi daga farko har ƙarshe za ku je amma ta yi yana saba wa Allah ko yawwa amma shi ne tsoron Allah shi ta yi ba malami bane shi dai duk abin da ya ji ba shi da kin zai nisa isa kaji shi ne annabi ce farubba muballighin aw amisani ko eh qala ibn uyaynata ibn uyayna yace qala ba'd al fuqaha sashi daga cikin malamai kana yuqalu al ulama thalathatu malamai kashi uku ne alimun bi amrillah akwai masanin addinin Allah wa alimun billah masanin Allah wa alimun billahi wa bi amrillah wanda ya samu kamala kenan وأما العالم بأمر الله فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله يا سن سنة واتو شريعة بك أما بعد سبحان الله الله يكيره وأما العالم بالله فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة إيه وأما العالم بالله وبأمر الله فهو الذي يعلم السنة ويخاف الله يا سن الدين الله كما ينا الله فذلك yud'a aziman fi malakuti samawati to wannan ake kiransa mai girma a cikin sarautar Allah akhrajahu abu nu'aym min tariq ali ibn khashram anhu wa qala sufyan aidan afdal al-ilm al-ilm billah mafi cikin ilimi shine ilimin sanin Allah kaga ilimin ka babu kamar tauhidi ai tauhidi wannan na wato takadda da tauhidi na zauke wal ilmu bi amri Allah فإذا كان العبد عالما بالله مثلا الله نوى عالما بأمر الله فقد بلغ شين وندي بلغ أي إساء ولم تصل إلى العباد نعمة أفضل من العلم بالله والعلم بأمر الله إتباب وتبيواد تأسيزها قبائن الله سمد ilimi ai sanin Allah da kuma sanin addinin Allah saboda wannan shine can da ya hada wato halitta da Allah kaga ai wannan babu kamar shi ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da ya fito da kai daga Allah ya komar da kai zuwa ga Allah ya fi abin da ya hada ka da dukkan wani abu ko eh walan yasil ilaihim uqubatun ashadd min al-jahl billah babu wata uquba da take isa gare su mafi tsanani sama da rashin sanin Allah da kuma rashin sanin addinin Allah ga dukkan wani taɓewa a rashin sanin Allah bi ma'ana rashin kiyaye Allah da rashin kiyaye addinin Allah Allah ya kiyaye mu kuntu maulana yace qad udda sufyan fil awliya'i وأدى سفيان في الأولياء العالم بالله والعالم بأمر الله العالم بالله والعالم بالله وبأمر الله Sufyan ya irga wanda yake ya san Allah ko wanda ya san Allah ya san addinin Allah cikin waliyai. Wa amal awwalu fa huwa min al-khaifin. Shi wato al-alim billah yace yana daga cikin masu tsoro ya hajizuhu hadha al-khawf min irtikab al-ma'asi wal mukhalafat. Wannan tsoro na kare shi ga barin aukawa cikin saɓanni da kuma sabawa. Wa amma sani وهو يخاف الله تعالى على بصيرة العلم والاتباع شي yana bin yana tsoron Allah akan basira ta ilimi da kuma bi limakani ma'rifati billahi ta'ala dan matsayin sanin sa ga Allah fa haula'i humul awliya wa hubbuhum min mahabbati Allah ta'ala soyayyasu tana cikin soyayya Allah wa ta'atuhum fil ma'ruf biyayyansu cikin kyakkyawa dan ta'ati Allah wal intisabu ilaihim intisabun ila Allah ta'ala dangantuwa gare su dangantuwa ne zuwa ga Allah duk mutumin da kuka haɗu cikin Allah ko malaminka ko dan uwanka musulmi a ce maka wai bai dalilin da zai sa ka so wani shi waye ne tukuna kaga wannan da yake faɗan magana nan bai ma san me ginshiƙin imani ba ko na ɗaya an ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ko kuma za ka halawatar imani daga ciki an kawo wato wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga alamar mutum yana da imani ya so mutum dan na Allah ne kuma idan ko malami ne duk wani musulmi wajibi ne ya girmama musu malami wajibi ne ya so sa kuma ko at-tahabub fillah واجبين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا إنما المؤمنون إخوة تقول أن أبو بندي بازاسو كيرغوا كسو دان uwanka musulmi yana daga cikin imani to kaga wanda yake faɗan maka haka yana fassara maka kansa ne raunin imani shi ne yake kawo wannan mu especially malamai su ne wanda Allah ya bar mana a cikin al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake son rusa addinin musulunci to zai sa a rena malami an gane ko a gida ne mutum an sa ya rena babban shi kaga ai ana so a lalata shi kuma a rusa gidansu saboda haka wajibi musulmi ya so dan uwansa musulmi kuma dan Allah ba dan wani abu ba ومن أسباب شروط مخالطة الأولياء ترويض النفس على تحمل ما تكره يتي تحمل ترويض النفس وتهور الدكاي أكان دوكا أبن دباتا سو ويشك عليها كما يكي متى وهلا yana daga cikin mafi tabbatan sharuɗoɗin hulɗa da waliyai dan dama idan ka za ka yi mu'amala da waliyai to fa dole ka san cewa za ka bi Allah ne saboda su mutane ne wanda duk wanda yake saɓo ma in ka zauna da su maimakon ka ƙaru da su sai zama maka wato halaka ne na a cikin waliyai akwai wanda in ka ɓata numfashinsu guda ɗaya to mutum Allah zai iya tsine masa saboda su wannan numfashin nasu komai yana tafiya cikin Allah ne sai mutum ka zo misali kana yana zikiri ko yana karatu ko yana wasu abubuwa ka sai ka zo ka zauna masa da hira me zai kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallama ne aka faɗa aka sahabbai idan sun shiga gidansa ko in an kira ku Allah ya ce to ku je in ba kira ka ku je ko abinci ka ku jira ya nuna kawai a ci a watsi ko inna zalikum kaza kana yudin nabiyya wallahu la yastahi min al-haqq dan haka waliye ma haka suke ba a zama a gurin su balle a musu hira ko a musu wani labari da zai bata musu rai ko zai dan sosa musu rai ka kiyaye shi in ka zauna wajen su ka zama mai gadin zuciyarka mai gadin tunaninka mai gadin gabanka mai gadin komai dinka ka zo ka samu albarkan zama da su yanzu misali mutum zai je gaban shugaban kasa ya rika wani katobara iyaye kuma fa ko gaban wani mai martaba ko gaban wani gauna zai je wani abu to saboda i kai mulkin zahiri ka sani baka san mulkin baɗini ba to mutum ya kiyayi zama da waliyai ya je na musu firan duniya ko yana tambayar su wasu abubuwa na duniya eh abun Allah ne za a gaya musu shi ma su ne za su gaya maka ba kai za ka gaya musu ba fala budda min silati man qata'aka dole ka sada zumuncin wanda ya yanke maka zumunci min hundu wanda ya zauna da wani saboda daga cikin sufaye da akwai wanda suke tarbiyyantar da muridansu ma akan khudil afwa amr bil urf arid anil jahil shi za su lakkana maka har ka horar da zuciyanka akan wannan dan duka zamu karanta a gaba duk wanda ya kokarin kiyaye haƙoƙin halittun Allah to kiyaye haƙƙin Allah ba zai gagare shi ba saboda dama shi musulmi hakki guda biyu ne tsakanin shi akwai tsakanin shi da Allah akwai tsakanin shi da halittun Allah akwai babul ibadat da babul mu'amalat in ya kiyaye waɗannan mu'amalat to za su yi tajalli a cikin ibadat na shi kawai ya samu ibadat mai kyau ta tajalla fi al-mu'amalat amma da ranar da ka ga ɗaya babu to ka tabbatar ɗayan shi ma babu ne ko yana da rauni labudda min al-iktimal bain hadhihi at-tarafain bain al-mu'amalat wa bain al-ibadat dan mutum ne misali yana ci abu mai daɗi ko ba a yi baya yin kiba kaga kenan ko ba shi da lafiya ko kokari ya kyau ko eh wato li amrin khafiya hatta wato fala budda min silati man qada'aka minhum li amrin khafiya zahara lahu fika ko zuhuruhu laka zuhuruhu lahu fi zahara ظهوره فلا بد من صلة من قطعك منهم لأمر خفي ظهر له فيك ليبين واتو قريشي فيك تشكينك قال لك أعتبره أنت أيضا يا الله كي ونان لمرين بذاك ديكيشو لأيدي با ولا تؤمنهم بالمثل أما كده كي معاملة دسو دمثال أبن دسكي مكا فإن هذا الطريق أخلاق وآداب في هنجة سوفة هالا يشي دلدوبة أنت من زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف ففي الحديث قل من قضعك وعاط من حرمك وعف عن من ظلمك وأن هنا شيني يتارى وأتو مكارم الأخلاق دن النبي صلى الله عليه وسلم ده جبريل يا جاي وسونا خذ الأفو عمر بالعرف وعادة الجاهلية فصرا شدونا كسادة زمنش دوان دينك مكا زمنشي ka yi ƙoƙari ka ba wanda baya baka kuma ka yafe wanda ya zalunce ka eh wa hada akbar mumayyizati ashabi al-akhlaq al-hasanati wadan ashabu guda uku ta cikin mafi girman sifofi na ma'abota halaye kyawawa wal kalamu fi hada al-babi magana a wajen halaye da laduba mulana ce wasi al-atraf yana da tsawon sassa fa alayka bil adl ma al-ikhwani na dai umarce ka ladabi tare da yan uwanka umuman a gamayya duka don faman kasarahu shehu kari wato ya jiburuhu ikhwan idan shehi ya karya ka to ‘yan uwanka za su iya ɗora ka misali idan ka samu matsala da sarki ko kuma wani babban mutum ne to waɗannan ‘yan fadin sarki yana magana akan kai a alan goro ko yalla bai ai gashi gashi ai haka ne to ai ban sani ba kaga sun gyara tsakaninku amma idan tsakaninka da su ya ɓaci yana faɗan wani za su ce a'a ba haka ba shi yasa idan ka je wajen shehinnai ko da bawab nasu kai ladabi tare da shi kar ka gan shi haka duk alaƙanka da yadda yake to wannan mutumi zai iya karya ka zai iya ɗora ka duk da shi Allah yana aiki ne da abin da ke zuciyarka amma in ka ga mutum yana aikata abu to kuma a zahirin tun da ya aikata a baɗini ma haka shi inda wannan menene annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muyassarun lima khuliqa to in kaga mutum yana aikata abu to ka kiyaye idan ka samu bawwab in ya ce maka ka koma ka koma in ya ce ka jira ka jira yawwa amma in ka ki ka je ka shiga za ka iya samun wannan shehi a wani yanayi wanda in ka yi wasa za ka shiga matsala saboda su waliyai waɗannan da ake ga za ka iya samu suna wata ibadar da in ka gansu a wani lokacin ko ka makauce ko mutum ya haukace ko mutum ya zama baya aihuwa har abada shi yasa ba a musu fuj'a akwai asrar irin waɗannan in dai mutum ya ganka lokacin kana yi to akwai hatsari shi yasa za a ga sun buya sun rufe nan sun rufe waɗannan ko da waɗannan ba wani abu ne da ya saba shari'a da cikin addini aka same shi eh فمن كسره الشيخ قد يجبره الإخوان فيقع الصلح بينه وبينه فأتى مسلم أكان مريدي دشيه وأما من كسره الإخوان فمن الصعب دو وند يواسك كرياشي yana daga cikin wahala an yajburahu ta'dilu shaykh gyara wa wani shehi yana da wahala amma idan ya zamanto a babin batanci a je ayi gulma ayi batanci tsakaninka da shehinka to wannan duk abin da suke nema ganin shi tare da kai to za su gan shi tare da su yawwa saboda da muridai su fitinansu ya wuce tunani musamman a irin zamanin nan su suke da doni don don ka san shi ne su sun Allah Allah ne a gaban su ba wani abu ba su ko nan a yau zaka ga wani duniya ne kawai ya sa a gaba in kai muridi ne to yana kokarin ya ga ya tatse ka ko kuma ya zama ma kamar shi ne shehin ka ko makamancin irin waɗannan abubuwa to in bai samu waɗannan ba ka ga za a iya samu wasu fitincinu ko kuma yana ganin cewa kai kana samun wani kusanci da wannan yana kokarin shi ma sai ya ɓata tsakani to irin waɗannan su ba za su yi tasiri ko an yi din Allah zai nuna gaskiya din yawwa wa huwa sahihun wannan ne shi abu ingantacce ne li'anna mabna amri dunya shar'an ala zahiri yace shi ginshikin abun duniya a shari'ance an gina shi a zahiri wal bawabin amruha ila Allah ta'ala kuma turukun ila Allah ta'ala shi ko lamarin zuciya wato an bar shi ga Allah la sharika lahu fanzur ya akhi kamar yadda sai na Umar ya faɗa yace mutum annabi waye yake saukan masa shi da hukunci ta wahayin Allah yace mu kuma abin da ya bayyana gare mu da shi muke hukunci wanda shi Allah sallallahu shi bana hukunci da zahiri ne da an bai hukunci da zahiri ba alƙalai sai sun zama arifai kuma ashabul kashfi kaga zai wahala a samu alƙali shi فانظر يا أخي لنفسك قبل الوقوع في مثل هذه الأمور فإن كثيرا من الناس يصحبون المشايخ يوا daga cikin mutane suna abotakan shehillai wal awliya'a da ghairi hadha al adabi ba tare da wannan ladabi ba fala yahsuluna minhum illa ala ma yaduruhum dinan wa dunya ba samu komai tare da su sai abin da zai cutar da su a addini da duniya wallahi qastu sabil wa minha ja'irun walau sha'a la hadakum ajma'in yace wato akwai hanya mabayyaniya akwai kuma hanya karkatacciya kamar inna hadainahu najdin saboda haka inna hadainahu sabila hanya guda biyu ce akwai hanya daidaitacciya shine hanyar Allah akwai kuma hanya da ta karkata hanyar shedan Allah ya kiyaye mu a koyaushe mutum ya zama yana da ladabi da halaye tare da shehinsa قال وهب بن منبه إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام الله تعالى موسى إنه لا يتزين لي العباد بزينته باي بذا في مني ولأدو هي أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا wato abin da ya fi kai wani abu sama da gudun duniya fa ina zinatul muttaqin gudun duniya shine adon masu tsoron Allah alaihim minha libasun yurafuna bihi akwai tufa ta zudu tare da su ake sani su da shi min as-sakinati wato nutsuwa wal khushu'i kaskantuwa wa simahu fi wujuhi min asr sujud akwai alama tabota Allah a fuskarsu ba ana nufin mutum yana da gurin sajada ba a kowa da yanayin fatarsa wani fatarsa tana yin alama da wuri wani kuma fatarsa ba ta yi alama to wannan ba yana nufin cewa mutum wani shi wani mai sallah mai menene ba aka samu mutumin daban da hamsu salawat ba abin da yake amma ga yana da wannan alaman sajada ko to mutumin Allah in ka gan shi ko zaka ga haskensa na bautan Allah da yake gudanarwa wannan shine ake nufi eh yace ulaika awliya'i sune bayina haqqan haqqan da gaske fa idza laqitahum faqsid lahum janahak idan ka hadu da su ka kaskantar musu da kai wa dallil qalbaka wa lisanak ka horar da ai ka kaskantar da zuciyarka da kuma harshenka awahu ibn abi hatim mutawwalan وقال مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه في الجواهر مولانا أمد التجاني ياخذ أشكين جواهر المعاني وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة يا أي وسيلة دورنا آية قال المجنسة كي وسيلة وجونانكو cikin ɗaukan haƙuri da kuma cikin tausayin junanku duk tijjana inda suke zama suna haƙuri da juna kuma suna tausayin juna wa iyyakum an yu'mila ahadukum huquqa ikhwanihi ina gargadin kada ɗayan ku ya bar haƙoƙin ƴan uwan shi in ma huwa jalbu mawaddati dafu madarrati abin da ya zamanto jawo wata soyayya ko tunkuɗe wata cutarwa au i'anatun ala wato kurbatin ko ko taimako ne akan wani bakin ciki kurba fa inna man tuliya bi tadhi huquq al ikhwan duk wanda an jarabe shi da tozarta haƙƙin ƴan uwansa tuliya bi tadhi al huquq al ilahiyyah za a jarrabe sa da tozarta haƙƙin Allah shi yasa idan mutum dai har ya shiga hanyar sufa to abu biyu nan kada da gudu su al akhlaq da al adab kuma tare da kowa don idan ba ka yi wa wannan ɗin to misali shehinka ko mashrabinka da yake gani duk duniya babu ka masa sai ka je can wannan abun kasran sai bayyana tare da kai kaga amma idan ya zama ka horar da kanka waɗannan halaye kaga ai mutum Allah zai taimake shi a cikin wannan kuma ya zama masa ɗabi'a kaga zai samu salama ko to haka ake mutum ya lizinci shiru ya lizinci yin ibada na gaske da kuma gaskiya da ikhlasi da kuma himma ɗaukakakkiyar himma to in ya samu irin waɗannan mu'ahilat ne to ya Allah Allah zai ba shi luɗufinsa sai zauna lafiya wallahu fi auni al'abdi ka gani Allah yana taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi muddin bawa yana cikin taimakon dan uwansa in ta ya kada cikin jawahir hatta innahu sallallahu alaihi wasallam adda zalika radiyallahu anhu kai shi tijani ya kirga wannan min shurut tariqati ya da cikin sharuɗan tariqar sa'id lamma kana haula al-ikhwan yayin da wadannan yan uwa suka sanci min aula sa'id tuliya mudi'u mudi'u ko mudayyu huquqihim bima huwa aswa sai aka jarrabi wanda ke tozarta haƙƙinsu da abin da ya fi girma wa azamuhu al-huquq al-ilahiyyah ولا شك في هلاك من ابتلي بتضييع shi ko babu kokonto akan wato halakar duk wanda aka jarabe shi da tozarta hakkin ɗan uwan shi da qauli ta'ala yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burizati al-jahim liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahim hiya al-ma'wa kaga wanda ya kangare ya girman kai ya fifita rayuwar duniya akan addinin shi yanzu ba shi da wata mu'amala ko wani gani banda duniya baya ganin addini to irin waɗannan Allah ya ce makomarsu wutan jahannama ne Allah ya kiyaye kuma ya ce wa qad khaba man dassaha yace duk wanda ya boye kayansa da aibuka kaje ya rufe kayansa da sabonni to wannan ya tabe wa qala yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yada ranar da mutum zai ga duk abin da ya aikata shi kafiri in ya ga dabbobi an meda su ƙasa sai ce shi ma ya laita ni kuntu turaba kai tun shi ya zama shi ma ƙasan bai zama mutum da za a yi masa hisabi ba an ta kula nasu ne hasrata ala ma farat kada rayi ta ce wayo nadama na akan abin da na jinkirta ko na tauye fi jambillah aw fi haqqillah abin da ya tauye a cikin haƙƙi na Ubangiji yana nadamarsa. Inna tabi'a huwa bala'ul kuffari. Tozar ta haƙƙi din shine bala'i da kafirai suke ciki wal mushrikina wa sa'ir man yaldamu hina la yanfa'uhu nadam. Da sauran waɗanda za su yi nadama lokacin da nadama za ta amfane su ba fa hasid ala huquqi al awliya. Ka kiyaye haƙoƙin waliyai min ikhwanika wa ghairihim وإياك أن تعجبك عن مشاهدة سر الخصوصية فيهم آثار أوصاف البشرية مولانا يشئنا درقئنك أكي آثار البشرية آثار أوصاف البشرية على مؤمن صفو في أن أدمتك أن تعجبك سكارك عن مشاهدة سر الخصوصية قال سر الخصوصية هذا dan duk wanda yake ganin mutum shi ba komai bane shi ba mutum kamar ka waye ne shi to wannan Allah ya kiyaye da zai zamani da annabi to zai zai zai zama cikin waɗanda suke kafircewa da annaba dalili babu annabin da aka iya rubuta rasulullah a goshin sa ko ko nabiyullah shi ma dan adam ne basharu sawiyun misluk Allah zai ce Allah ya aiko ne ya ga mutum Allah ba shi shafigi sai gaskata ko to haka malamai musamman a cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tara mata baiwa ko hadisi hadisul abdal na ibn mas'ud ko inna lillahi fil ardi 300 قلوب على قلب آدم وله أيوة أربع أربعون كو قلب على قلب موسى وله سبعة قلوبهم كي قلوبهم على قلب ومن إبراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد qalbuhu ala qalbi minka israfil to kaga irin waɗannan kowane zamani ba a rabuwa da irin su gashi mutane ne amma ka san wanda kadari suke kai ba to mutum ya kiyaye bayin Allah hada wa min akbari shurut at-tariqati at-tijaniyah sai ya fahimci wannan yace ta'zimul awliya'i mutlaqan yace girmama waliyai ma duka yana daga cikin min akbari shuruɗin ɗariƙar tijjaniya yana daga cikin mafi girman sharuɗin ɗariƙar tijjaniya ma wa tiƙadu fadlihim da ƙudurta darajar su wa tasdiqu bi karamatihim da ma gaskata karamomin su jiya ma mun karanta mas'alan karama wanda ya shiga cikin aqida wa huwa mazhabu ahli sunnati wannan shine hanyar ahli sunna ash'ariyawa da maturidiyawa wa laysa man ushiyakh min ziyaratihim ihanatan lahum a istighfafan bihim wato hada shi tijani ziyartar waliyai ba yana hanawa dan wulakanta su koko da raina su walakinahu radiyallahu anhu ra'a fi hadhihi almas'alati maslahata murid at-tarbiyah ya kiyaye wato maslahan muridin tarbiya ne a wannan mas'ala kamar yanda likita idan aka mishi to baya son wani likita ya sa hannu sai ranar da ya sallame shi ko sai rubuta takarda ce ku je asibiti kaza idan aka je nan ma aka gama to sai a je amma mutum ya je asibitin ne je asibitin ne hada magani ne yana ta sha to in yayi wasa halaka ne to duk wanda yake neman tarbiyya kamar yanda ana annabi daya to haka ake shehi daya haka ake uba daya to wannan a wajen sufaye muttafaqun alaihi ne eh والعارفون مجمعون على أن مريد التربية ليس له إلا شيخ واحد dukkan masana Allah sun yi ijmaya kan muridin tarbiyya ba shi da shehi sai shehi da wala yumkin an yantafi'a bihi fa tataraddada bainahu wa bain ghayrihi ba zai yi amfani da shehi sabon muddin yana kai kawo tsakanin wannan da wani sa liba wa Allah ta'ala fi al-mashayikh min as-sifat al-mutafawitati da Allah ya ajiye a cikin shehinne na sifofi masu fifiko wal anwar al-mukhtalifati قوة وضعفة وجن كرفي دروني فقد يتشوش خاطر كل واحد من هذا المريد الذي لا يعتبر مخلصا لواحد منهما الإخلاص الكاملة واتو تنانين مريدي يكي إيه روروا واتو ود بذا بكش مريدي مخلصي با إخلاصي تككي الذي يأهله لأخذ الأسرار وأن زي إسدشي أباشي سرك an gane saboda tsayawar muridi tsayuwa mai kyau to shi ne zai sa wannan shehi yarda da shi har ya bashi asraru da zai amfani da shi shi yasa a koyaushe mutum ya yi kokari yana da shehi kamar yadda shi Ibrahim ya fara wasu murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imaman saliha mutum ya nemi irin wannan shehi to a duk lokacin da kake yawo tsakanin zabiyan can tsakanin zabiyan can tamkar shi karo muridi kenan amma in kana da shehi guda ɗaya kuma shehin da zaka je ka mallakar masa kanka ne ka gaya masa cewa akan cewa kai daga guri kaza kake ka karanta kaza da kaza da kaza kuma ka zo ka mallakar masa kanka duniya da lahira a cikin kulawarsa kake ka masa bai'a wannan ya maka imtihana da sauran shi in tarbiya ne kai an baka ijazozi din da kake ya san da kai ba za ka yi tasarrufi daya ba tare da izinin shi ba ba sabani yanda mutane suke wanda ya tashi a social media yana ihu ba tare da izinin shi ba wacce yana wacce yana saboda an ga wasu suna yi kaga kai ba tijjani ba za ka yi haka ba duk da ya Allah suna ganin wasu masalih wanda za su iya magance wani matsala amma muridi din shi ya zamanto yana tasarrufi a ƙarƙashin izini shehinsa to shi ne zai kiyaye shi yadda ya dace to in ka samu irin wannan to fa mutum ba zai samu wani tuntube a cikin tafiyarsa ba kuma zai zama muqaddar idan ka je wannan zawiya sai ka ce ani muridin shehu wani Allah sarki lafiyar shi ya zawiyar shi to sannu sannu sai ka ga an maka istiram in ka je can ma dai kana ansa kai dan zawiya kaza ne kaga ai ya shi akan kawai kana nan ka taraddad بين هذا بين النفس وبين شوط آخر أقاني إيه. الإخلاص ال- ال- الكامل الذي أهله لأخذ الأسها- الأسرار الإلهية وأن ذاك يسد شيء كربان سرك نأبن جيجي سبب متند بيكي أي وتتكالي سد أهلتا ما يزاء باش سرين الله والأنوار الربانية فتقيده بشيخ واحد أولى له شيء سداد شواء قريشي وأما زيارة الأولياء بنية التواصل في الله كاد زيارة وليان الله دنية سادة زميشي تكين الله أو واتو زيارة قبورهم للعبرة زيارة كبر برن سسبو دوازنتوا والتذكر والدعاء لهم فأمر متفق على جوازه لما ريني دعك اتفاكي أكن على الشفاء ودليله أها بالسنة ودليله السنة دليل فكما شيء سنة يشدير أسها وليس لأحد تحريمه باب حرم تاشد قوة والطريقة إيش الطريقة التجانية لا تحرمه ما تحرم تولى زيارة إن كان لوني شيء بقاجر أي صلى ذاك جيك بيسا ko a ina yake ba a hana ba wala tamna'uhu ko ba ta hana shi walaysa fi tariqati shartun yukhalifu kitaballahi kitaballahi wa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abadan a cikin dariƙar tijari shi Ibrahim Salih radiyallahu anhu shi babu sharadi da yake saba ma alqur'ani ko sunnan annabi har abada wanda ko da a maulidin nan Maulana Sayyidul Imam ya gaya mana cewa wato samari khulafa wa zubda na kalimar shahar radiyallahu anhu akan wato kiyaye janabi na sha'aba da tijani da shah ibrahim akan abubuwan da ake danganta musu shi ne shah yayi magana saboda maganar da ya mai gaya masa unsurna na farakallah dafi anna dafa allahu anka saboda haka yanzu tsariƙan tijani an lalata abubuwa da yawa to shine shekh yayi kalima a kansa wannan maulidi duk wanda ya bibi karatun ko ya dauki takaddan zai ga wannan magana shine a dunkule wa qad qala shaykh radiyallahu anhu hayy shaykh tijari yace idan sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar idan kun ji an ce wani abu game da ni to ku auna shi da ma'aunin shari'a an ce an tambayi shaykh tijani wai za a yi maka ƙarya ce za a yi ne tunda kaga annabi ma ga shi an masa hadisai mawdu'ai ba iyaka ko to shi tijjani ce shi ma za a yi masa kare amma in kun ji an ce na faɗi magana to a auna ta da shari'a dan shi Ahmad Tijjani kaga ya haddace siftu shahani ya haddace muwatta ya haddace mukhtasar wannan waɗannan littafai dukkan su ya haddace su daga cikin baiwar da Allah ya masa duk abin da ya gani shi ya haddace to saboda haka kaga malami ne masanin shari'a wanda ya wuce tunani an ce ma ba taɓa irin shi ba tunda yace qadama ya hata ne ala raqabati kulli wali lillah qadamu al-shari'ati wa qadamu al-haqiqati tunda aka yi farkon duniya har ƙarshen ta ba ai malami masanin Allah irin sa ba da masanin addinin Allah irin sa ko mutum ya yarda ko bai yarda ba wannan haka yake ka dubi almajiran samada eh فما وافق فخذوه ابن ديدي ده شريعه ريكي وما خالف فتركوه من بغير سبب مولانا شو هذا ميزان دقيق ma'auni ne mai zurfi wadahu shehu cewa ajiye shi na tariqatihi فيجب رد جميع الأقوال المخالفة لهذه القاعدة العظيمة واجبين أجيد دو سزنتك دسك ساباما شريعة الله زوا قولنا قاعدة من جرمة وقد قال لنا قاعدة واحدة يا جاي منا جيشيكي قدائكو قاعدة واحدة على الإيمالكو كوزام إيه زم مقول القول كينا إيه أما يزم مقول القول بيناسي وقد قال لنا قاعدة واحدة عليها تنبني جميع الأحكام دو وسه كنت سنا جنوا أكي وهي ألا حكم لأحد إلا لله بابه كنت بقوة الله ورسوله وجميع أحكام العلماء دونه كنت مالمي وفتاواهم باطلة ما لم تستند إلى كتاب الله مد بس دوغرا القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال وكما يندي فلا لأني نقلت بالمعنى مولانا يتي يدوكو مغانا لن ده معنى وده لفظي وهذا صريح في تمسك الشيخ بالسنة ودعوته إليها رضي الله عنه يتي وانا سانسان نونا ريكو شو تجاري بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكم كيرا إزوا غريتا إذن كازو بطريقة تجانية باب وني أبو دعيكي كيرا سجدي أكو قدادة استغفاري سنة الله سنة النبي القرآن يا فدا هكا حديثي لا إله إلا الله salatin annai babu wani abu na sunan bid'a a ciki waɗannan kuma shine tsarikan tijaniya Allah ya sa mu gane anan ne magana akan sufanci umuman ya kare in Allah ya kai mu sati insha Allah za mu shiga cikin haqiqatu tariqati tijaniya shi Muhammadiyyah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh